الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأبكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مريتينا الحميس شاشد دقوة رمضان وانا شكرا تدبو داير اللي هدو أربعين دبقوي bayan jirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da hudu ga wata yau biyar ga watan uku miladiya na? biyar ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kai ƙarshen aya ta uku dan bayanin da ya saura kila ba bukatar malam ya karanta ayar sai mu gida shi sannan mu tashi aya ta 104 ayar ta ce fadin Allah ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba wa hum wa aktharuhum la ya'qilun Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah bai sanya wata dabba ta ibada musamman da za a ware wadda ake kira da suna bahira ba bai sanya sa'iba ba bai sanya wasila ba bai sanya hama da kamar yadda muka jijiya duka waɗannan wasu dabbobi ne da larabawa a jahiliya suke warewa bisa wasu ma'aunai daban da suke awo da su su jingili suka ware su ko dai su yanta dabbobin ko su jingina su ga ababen bautar da suke bauta mawa amma kuma su fake da wannan su ce allah suka ba da suka ba musu allah subhanahu wata'ala kore abinda suke da'awa ko suke zinginawa gare shi yayi na cewa shi Allah bai ware wata dabba a kira ta da sunan bahira ba ko a kira wata dabba da sunan sa'iba ko wasila ko ham wannan duka kirkire-kirkiren su ne da kuma abinda tunanin su ya ba su suke yi domin dama yana daga cikin ɗabi'ar su ko al'adar su da aka sani burkita tsarin shari'a halatta abinda Allah ya harumta su kuma harumta abinda Allah ya halatta wanda bai harumta ba waɗannan dabbobin idan suka ware su sai su harumta suka kawunan su wanda kuma asali Allah subhanahu wata'ala bai harumta su da kowa ba kaga sun haramta abinda Allah subhanahu wata'ala ya halatta abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya harumta musu kuma su kuma yin su keta alfarmar haramcin ta hanyar zuwa su aikata su wanda suke da alaka da ibada da wurare da lokuta yaƙi a cikin harami yaƙi a cikin watanni masu alfarma yaƙar waɗanda aka hana su yaƙa da sauran irin waɗannan wasu abubuwa ne wanda sun ba bayyana san duka suna aikatawa Allah ya ce to wannan duka Allah subhanahu wata'ala bai sanya ko ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin masu tsarin da su suka ɗora su ba ya ce walakin nan lalle na kafaru ya tsaro na alamayin kali sai dai waɗanda so kafirta suna kirkirar ƙarya su jingina wa Allah domin wannan ƙarya suka yi wa Allah suka ce Allah ne ya ce a ware ta shi yasa suke warewa su bada kaga sun kirkiri ƙarya sun jingina wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar cewa Allah ya ce a yi abin da bai ce a yi ba a ware dabbar da bai ce a ware ba a ba ta matsayin da Allah bai ce a ba ta ba a harumta wacce Allah subhanahu wata'ala ya halatta ya halatta bai harumta ba Allah ya ce wa aktsaruhum la yaqiluna da yawan su ba su da hankali ba sa hankaltar abubuwan da ake kiran su zuwa gare shi wanda duk bai yi imani ba juye da kake ganin shi ya waye a rayuwa a addini mara hankali ne ba ya da hankali domin hankali babbar fa'idar hankali ta farko shine ya ganar da mutum wa ya kamata ya bauta mawa kuma ya tabbatar da shi bisa biyayya ga wanda ya kamata ya bi shine aikin hankali na farko din da hankali ya samu matsala ya kasa yin wannan aikin a matakin farko to hankali ya samu matsala inda mutum ya zama da hankalin shi lissafin shi bai kai shi ya tsaya ya bauta wa Allah shi kadai ba wannan ba mai hankali bane ba ba a ma lissafin shi masu hankali don hankalin da bai tabbatar da mutum ga tsayawa ya bi dokar Allah ba da wannan ba mai hankali ba ne ba ko da kana kallon ya waye a rayuwa ko da kana kallon yana da ci gaba ko da yadda kake kana kallon kila ya san ta kan duniya amma a wajen Allah wannan mahaukaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ta amta hasabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kana tsammanin ko ko kana tsammanin da yawa daga cikin su suna bi ji da ke da amfani ga wanda ya ji koko suna hankaltar abin da ake gaya masu kana tsammanin haka Allah ce ba sa ji ba sa hankalta in hum illa kal an'am su ba komai bane ba face tamkar dabbobi dabbobin ma Allah ya sifanta su da dabba ta gida wacce dabba ta gida ta fi dabba ta waje hauka a cikin dabbobi ita dabbar daji ta fi dabbar gida fahimtar mai cutar da ita da guje mashi ita kawai dabbar gida tana kallon mai cutar ita zai zai cutar da ita sai ya biyo layi ya cutar da ta ɗaya cutar biyu ba ta gudu ya biyo kan ta biyu ta uku ba ta gudu ya biyo kan ta uku duk sai ya karar da su babu wanda zai gudu daga cikin su sai aka sifanta hankalinsu da hankalin dabba gida ba a sifanta dabba hankalinsu da hankalin dabba daji ba kaga dabbar daji da ta ga ɗaya ƴan uwarta ta cutu to za ta kokari ta gudu dan ta san in an gama da ƴan uwar kanta aka wu ita kau dabbar gida tana iya kamawa ma a cutar da ƴan uwarta tsammani take za ta kai labari sai ta kai da wata an gama da wata ita ma sai a rugo kanta Allah ya ce to yadda ka san dabbobin gida haka suke kai sai Allah ya ce balhum abal kai sun ma fi dabbobin gida bacewa dan ita dabba ai a dabba Allah ya yi ta da haka ita dabba a kasantuwarta dabba babu abin da ta yi ba aiki ba ne gare ta tun da dama dabba Allah ya yi ta amma wanda Allah da yi shi dabba ba ya dawo ya koma dabba to shi ya fi dabba lalacewa da haka Allah ya ce sun fi dabba bacewa sun sun yi dabba bacewa hanya baki ɗaya shi yasa Allah ya ce nan dan fi yawan su ba su da hankali ba su hankalta abubuwan da ake ga musu shi yasa suke kirkira ƙarya su jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله مضى كنزل كيسي وإذا قيل لهم هما إذا أكتي مصر ta'alau ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ku taho zuwa ga abinda Allah ya sabkar kuma ku taho zuwa ga manzon da Allah ya aiko ku masa da ku imani da shi qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ai abinda muka samu iyayen mu akai ya ishe mu babu bukatar sai mun kara da wanda Allah ya sabkar babu bukatar sai mun duk wannan manzon da aka aiko Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun yanzu za su babbata akan abin da iyayensu suke kai ko da iyayen nasu ba su san komi game da shirya ba ba sa fahimta ba su gane komi ko da ba su kama hanyar da za ta kulle da su ba hanyar take hanya ta shirya za su ci gaba da biyayya zuwa ga iya abin da iyayensu suke kai ɗabi'a ce ta kafirai da al'adar su wajen ta'amuli da duk dokar da Allah subhanahu wata'ala ya safkar idan aka kira su ku zo ku yi imani mafi yawan lokaci ma da yawan wanda suka bata busa irin wannan turba suke idan aka kira su ku zo ku bi abinda Allah ya safkar ku zo ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa sai su ce a abinda muka tada iyayenmu ya ce ya za mu samu iyayenmu tun kaka da kakanni suna kaza yau rana guda ka zo ka ce mu bashi to su iyayenmu a tatti ne kenan da duk suka rayu ne kake ni yayi kaga mai da'awa ya samu kai ne cikin tsaka mai wuya iyayen su batacci ne amma ba zai ka ce iyayen su batacci bane ba inda su kake su shirya in kuma baka ce iyayen su sun bata ba kuma to ya zaka raba su da abin da iyayen su ke kawai da daidai ne kuma kaga sai ka shiga tsaka mai wuya ko dai ka bata goma biyar bata gyaru ba ko kuma karshe ka bar biyar din ka lallaba ka samu ka gyara biyar din ko da goma bata gyaru ba tunda dai ba za ka ce ma iyayen su batacci ba su saurare ka in ka ce ai iyayen na kuma duk batacci ne an samu matsala in ka ce iyayen ku kan daidai suke an samu matsala ita ba to kaga kuma dole dole da a waka ɗaya su za ta gwada ko ta gwada abin da iyayen su suke kai daidai ne ko ta gwada abin da iyayen su suke kai ba daidai bane ba idan abin da iyayen su suke kai daidai ne to ai kamata ya ka'iza su ci gaba da binci tunda dama daidai ake nema idan abin da iyayen su suke kai ba daidai bane ba to sai ka batar da iyayen ka tabbatar da iyayen kan bata suke sannan su ma su gane iyayen kan bata suke sannan su baro hanyar batar su dawo su bi hanyar daidai to kuma duk wanda ya fara ma tutiya da addinin da yake kai iyayen shi ke kai ya za ka raba shi da abin da iyayen shi suke kai to in ka fitar da iyayen shi ko ba zai yi ka ba wannan ya gwada dole mai da'awa yana buƙatar wani strategy ke da zai dinga amfani da shi wajen tinkara mutane domin mutane kala kala ne dole kuma in ka ji za ka gamu da irin wannan amma dai duk wanda ya fardare wa hanyar Allah cikin al'ummin da suka gabata baya babu wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga mutane fati irin wannan sai ya zama hujja akan ga mutanen da aka aika su zuwa gare su a kansu cewa ai iyayenmu wannan suka mutu suna yi yaya za mu mutu mu bar za mu bar abin da iyayenmu suke kai wanda kuma mutane ne masu tsananin riko da abin da suka samu iyayensu a kai ko da daidai ne ko da ba daidai bane ba wani lokaci ma sun san ba daidai bane ba amma dan kar su bi gaskiyar za su fake da abin da suka samu iyayensu kai su tsaya akan wannan lokacin da mutuwa ta sako wa Abu Talib Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya same shi yake ce masa ya kai dan uwan mahaifina ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar in je in ba da shaida da ita gaban Allah ka shiga aljanna Abu Jahal yana zaune a wurin shi da wasu da cikin sanadi da ƙuraishi sai ya kalle shi sai yake ce mashi yanzu za ka kyamaci addinin abdulmutsalif babanka kakanka iyayen kaka da kakanni ka kama sabon addini wanzu Allah ya ƙara ce mashi ka faɗi wannan kalmar ta la'ilaha illallah in je gaban Allah in shaida maka in tsaya maka ka shiga aljanna cewa ka yi imani ya ce mashi a tarrabu an billati abdulmutsalif yanzu za ka kyamata addinin abdulmutsalif da ya mutu yana yi ka kama sabon addini ka bashi ƙarshe dai duk ƙoƙarin manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai dai yace yana bisa addinin abdulmutsalif amma ba bai taɓa musu manzan Allah gaskiya ne bai taɓa musu manzan Allah abin da ya kira kai gaskiya bane baya muku sai dai kayar da gaskiya ce tun muka bi ta mai amfanin yadda da gaskiya ce kuma gaskiya da duka yadda ta baka bi ta ba ai bata zama gaskiya wurin ka ba tukun baka tabbata da kayar da gaskiya ce ba so ɗabi'a ce ta duk wanda aka kira zuwa ga tafarkin Allah haka zai kore haka Allah ya faɗa so fil baqara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun zo ku bi abinda Allah ya saukar da manzansa sai su ce a mu za mu bi abinda muka samu iyayenmu a kai Allah ya ce yanzu ko da iyayensu ba su hankalta komi ba sa shiriya za su zaɓi su bi abinda iyayen suke kai to haka suke faɗi su ma sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana Allah ya ce a walau kana aba'un la ya'lamu la ya'lamu shay'an wa la yatadun ko da iyayensu ba su san komi ba ba sa gane komi ba su riski lokacin shari'a ba kuma koda sun riga masu bayanin ba za su gane ba ko da iyayensu ba akan shari'a suke ba za su dage su doge su ci gaban tafiya akan wannan kaga wannan ya gwada bijirewa gaskiyar ba wai dan su abin da suke kai sun tabbatar da gaskiya bane dan mafi yawan lokaci abin da iyayensu suke kai din ai akan bayyana masa da ba dai wani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo duk abin da ya tadda suna kai wanda iyayen da kakanni suka gadan masu ai manzo Allah ya gwada illa tai da aikin shi ya gwada illa tai rashin amana rashin gaskiya danne haƙƙi mai ƙari mai haƙƙi yanki zumunci abubuwa da yawa waɗanda suke yi wanda su ne abin da suka gada daga iyayen nasu duka ya gwada masu illar da ke cikin wannan wanda bayyana illar ya tabbatar da iyayen ba kan shari'a suke ba tunda ba kan shari'a suke ba ko to kenan babu dalilin da zai sa ku doge ku ce za ku ci gaba da tafiya akan abin da suke kai amma a hakan da ita su ce su suna kan abin da iyaye faɗan su ma faɗan kare abin da iyayensu suke yi ne abin da iyayensu suke tun kaka da kakanni wanda akan samu masu kwaikwayar irin wannan ɗabi'a cikin mu mutum ya zo kila ya taso yana abu wanda kuskure ne tsawon lokaci wata rana sai Allah ya ganar ta ganar da shi sai ya dinga yanzu kana nufin tunda ake duk dakan na ake yanzu ka gano daidai wannan hujja ce shirkiya hujja ce kufuriya asali kafire ke faɗin wannan sai ai tun iyaye da kakanni haka ake yi a in iyaye da kakanni ana ba daidai bai zo da daidai ta zo dan me ba za a karɓi daidai ba yaki da ita to iyaye da suka ba daidai ba fa sun da suka ba daidai ba ba san daidai ba suna da hanzari wajen Allah kai yanzu ka san daidai ba ka da uzurin ci gaba da yin ba daidai ba tunda su sun san ba su san daidan ba shi sa suka yi abin da suka yi in sun je Allah ya san ba su sani ba in rashin sanin saboda abin da ilimin su bai kai bane ba za a su koya suna da uzuri wurin Allah in sun koya suka yi da gangan za su je su gaya wa Allah amma kai da ka zo ka gani ba ka da wani hanzari da ya yi maka saura wajen Allah na'am يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني عليكم أنفسكم ويتكبر kowa ya ta kai shi la ya zurru kun ban dalla idan ta daitum wanda ya bata in dai ku kun shirya ba zai cutar da ku ba ilallahi marji'ukum jami'an makomakku duka wajen Allah take baki daya fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kuma zai ba zai ba ku labarin abinda kuka sance kuna aikatawa Allah subhanahu wata'ala nan yana kiran kowa ya ta kai da ya gyara kanshi kowa ya tashi ne ne hanyar da zai zama mutumin kirki ya tabbata a bisa turbar Allah kada ya tsaya jiran wani su bata tare da shi da wancan an je lahira kuma duk Allah na da filin zuba su kowa ya yi ta kai in ana ta kai bahaushe sai ba a ta kaya ta kai nan wurin ba fa ana nahin ba ruwanka da wanda ya bata ba ba za ka yi kokari ya shirya ba ba shi ake yi ba in ka ɗauka cewa kowa ya ta kai dai ba ruwanka da wanda ya mutu ba ruwanka da wanda ya bata ba ruwanka da wanda rashin sani ya kai shi to ba kuma abin da ai take nufi kenan ba amma dai alaikum anfusakum kowa ya mai da hankali kan gyara kai ne ya kwanci kai ne sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wata rana ya tsaya cikin mutane ya hudu ba sai yake ce musu innakum taqra'una hadhihi al-aya yace lalle ku kuna karanta wannan ayar sai kadanta fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha tadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai yace wa innakum latad'unaha fi ghairi mawdi'iha yace wannan ayar kuna karanta ta kuma kuna aji ta wurin da ba muhallin ta ba don kuka karanta ta sai ku fassara ta ba daidai ba sai ku dauka kawai ku kulle gidanka ba ruwanka da kowa sai ka gyara kanka kowa ya abin da ya ga dama ba aya ce ayar nan wallahi ba haka take nufi ba yace inna nasu idza ra'u al-munkara yace mutane idan suka ga mummunan aiki cikin su ana aikata shi walam yughayyiruhu ko falam yughayyirunahu sai ba su canza wannan aikin ba ko wala yughayyirunahu ba sa canza wannan aikin da ake aikatawa aw shaka aw shaka Allahu azza wa jalla an yu'ummuhum bi iqabin min indihi ce yayi kusa Allah mai girma da buwaya ya game su da azaba daga wurin shi baki daya idan mutane su gana aikata suka ga ana aikata aikin banna cikinsu ba su tashi suka yi abin da ya kamata ba wajen gyara wannan banna take gudana cikinsu to Allah zai game su da azaba baki daya da wanda ya gyaru da wanda ya lalace baki daya ashe alaikum anfusakum bayana nihin ba ruwanka da wanda ya fata abin da ake nihi kai kokari kai ka shirya dan wajibin farko ibda bi nafsika kai ka fara shirya tukun sannan aqrabun nas ilayka ha sannan wanda ke bi da shi sun al'amsalu fal'amsal haka za a yi ta bi har iya inda hannunka da muryarka da wa'azinka da gyara waka take iya kaiwa kai baki daya in kai wannan to in duk mutane sun kafirce wa Allah bayan kun yi kokari su gyaru to ba za su fitar da kuma inda ku kun shirya amma wannan baya nufin ku kame hannunku ku kyala kowa ya ta abin da ya ga dama ku tun da kun shirya wannan ba haka yake nufi ba a'a ku gyara kanku ku yi ƙoƙarin gyara al'umma in ta gyaru in al'umma ta ƙi gyaruwa kun yi iyayenku to rashin gyaruwa su ba zai cutu da ku wajen Allah ba ku ku kwaci kanku ku ceci kanku ku tai ku nemi rahamar Allah da abin da kuke iyawa wanda ya zaɓi ya shiga wuta ku bashi ya tai ya shiga wuta tunda an yi an yi a gwada mai hanyar shirya an ɗora shi an ɗora shi kuma ya karɓa hanyar shirya ya kibinta wannan kuma kaga ba ana nufin wa'azin rana guda ba ba rana guda ka zo ka yi wa'azi ba a ji ba kawai ka ce alaikum anfusakum a annabi nuhu shekara 950 yayi bai ban wa'azi ba sai da Allah ya yanke masa uhi ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man kad aman sai da ga masa ba wanda zai kare imani in ba wanda ya riga yayi ba kaga sannan ko yayi wa'azi ko bai yi ba Allah ya riga ya yanke adadin wanda za su musulunta sun riga sun musulunta sun ba za su shirye ba shi yara kullun yin shi ake yi wani sai ka shekara kana mai nasiha bai ji ba rana guda sai Allah ya sa abin ya tasiri ka ga mai ya gyara dan haka alaikum anfusakum ba wa'azin rana guda take ba annabi yunus alaihi salam misali na gare mu cikin shi zo waye wa'azi da yayi wa'azi mutane ba su shirye ba kafin ya jira umrun Allah sai ce to ai ni na gama da kawai yanzu je ku jira azaba ya san kawai azaba za ta zo sai ya fice ya bagarin ko yana ficewa ya bagarin sai ga azaba kuma ga kita sana a suratul safat ya ketare ya tafiya sai sanda ya tafi can musa hanya Allah ya jarabce shi saboda tafiyar da ya yi ba duka umarnin Allah ya taba kai ne wa'azi ka yi wa'azi ba za ka ce kawai lokacin sauka azaba ya bale ku duka bagari ba a'a in ka jira kai wa'azi ka ci ai in har kana wa'azin kana gyara to azabar ba za ta sauka ba matsawon masu gyara na kwarin gyara ko in ka ga azabar ta sauka to masu gyara sun kama hannunsu masu banna su gaba da banna to nan ne sai azaba ta ci gaba da sauka ta ci gaba da zuwa amma in dai masu gyara suna yi to lokacin saukar azaba bai yi ba hasan ina fata an gane an fahimta shi ya sanya da annabi yunus ya shiga cikin jirgin ruwa ai jirgi sai dinga tangal-tangal zai kihi ya aka ya aka sai aka ce lallai in kaga irin wannan akwai bawan da ya guje mu shi akwai mai tahiyar sabo karshe da aka yi qura'a fasaha ma fakana min al-mudhabi aka zo aka yi qura'a sai ta ga yahi cikin wannan za a za a je cikin ruwa dan an hidda wasu jirgin ya rayu falta kama hul utu huwa munin falawla annahu kana min al-musaddiqin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba nan yana cikin masu fihi ba da cikin cikin cikin zai zauna Allah na da za a tada bayi ba kuma da ya shiga cikin cikin cikin kifin ai sai ya gane nan tunda aka yi qur'a ta faɗa kan shi sai ya gane ya kufuri haka Allah ya gama mu zannuni idhaba mughabidan fa zanna an lan naqdir alayhi faradat az-zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai ya gane ya ahuza sai ya tafi mutana amma dai ya gane akwai matsala dan haka dan kai wa'azi yau kanka sai to mutane fa aya Allah ta riga ta zo muku da haka yanzu kawai sai dai ku jira azaba Allah ni na maka yanzu a'a ka ci gaba da wa'azi kai ta kokarin gyarawa da abin da kake iyawa lalacewa mai lalacewa kar ta sa ka ga tunda kowa ya lalace ni ma bari in lalace kar ka zama imma'a manzo Allah sai kar ku zama imma'a imma'a shine kawai da inda mutane suka karkata ni ma bari in yi na in an gyaru ni ma bari in gyaru in an lalace ni ma bari in bi a lalace baki daya manzo Allah sai kar ka zama haka dan biyawan mutanen da suka lalace fa Allah bai rasa hidin saka su cikin wuta kar ka dauka akwai wani wuri da zai zai zai kadan ga wanda suka saba wa Allah ya kasa su cikin wuta wuri ya karanci in mutane sai manzo Allah ce la yuqinan la ahadukum nafsahu ala annahu in kafara nasu Allah ya yakfur dole ɗayan ku ya sa ma rai ne wannan ya natsar da zuciya ta ya tabbatar da rai ne ka zuciya ta cewa in kowa zai kafir cewa Allah shi ba zai kafirta to kaga alaikum anfusakum kenan la yaghurrukum man dalla idan tadaytum in duk garin kai kadai ne musulmi kai ne al'umma je mun yi magana Allah ya kira annabi Ibrahim shi kadai al'umma guda daya da haka kai kadai ne na Allah ci gaba da aiki ka ci gaba da gantaka yara lalatarsu su cigaba da lalatarsu wannan yana gwada mun a irin halin da muka samu kanmu a ƙasanmu gurɓacewa al'amura sai a ce sistem ya lalace ko ka zo da gyara gyara ba zai yiwu ba ba gaskiya ba ne ba duk yadda al'amari ya lalace in ka zo da gyara da shirin gyara kuma da kyakkyawan niyyar gyara Allah zai tabbatar da gyara ta hannunka mutane da yawa mutum zai zo idan ma'aikata sai aka ɗauke shi aiki in wani wuri ne ya samu dama yake aiki wancan na ɓanna wa'in na cuta wannan na cuta shi ma kawai sai ya gabe da wani uzuri sai ya kuma mutunci shi ma saboda kowa abin da yake yi kenan wannan ba uzuri bane ba in kowa zai lalace dole kai ka zama mutumin kirki dole ne kai ka zama mutumin kirki dole ne kuma daga kai ɗayan nan kana iya gyara waɗannan da suka lalace baki ɗaya waye ya taɓa ɗauko gyaran Allah ya bashi ya lalace bai nasara ba duk wanda ya ɗauko gyara in dai da gaske yake gyara yake so da kyakkyawan niyya Allah zai taimake shi duk yadda aka lalace sai ya zama na ƙware sai ya zama na ƙware da haka kada nan ka waiga wannan matuci da maka hagun ka matuci gaban ka matuci bayan ka matuci saman ka matuci ka ce ne ma bari zan matuci banda ba uzuri bane ba kai ɗaya kana iya gyara waɗannan duka baki ɗaya kai ɗaya nagartaka na iya rinjaye ɓanna waɗannan sai Allah ya kai ka inda za a yi gyaran sai ya sa ido ga za ka yi gyaran daga ciko ba za ka yi amma sau da yawa wani na lalacewa saboda ya tar da waje kowa ban ɗaki sai ce to ni ma kawai in ka zo gari ka tar da kowa da igiya da bindi kai ma sai igiya ka ɗaura to haka za a je da a ɗauko a sa muku uniform a sa ku ta jihar ba ba wannan ba usuri bane ba kowa in ya lalace kai na kirki ne ka gwada na kirki ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kasa mai kyau duk abin tsiron da aka shuka ciki amfanin da aka shuka cikin tsiron shi zai fito da izinin Allah wanda ya lalace duk yadda kai duk yadda kai sai ya lalace ba zai zo na kirki ta haka na kirki guda yana iya canza al'umma baki daya yana da kyau mu fahimci wannan kuma mu san da wannan yanayin al'amarin da ya lalace gari muke yanzu kawai kowa ma na da uzurin ya zama dukkan hanci da rashawa kowa na da uzurin ya zama matuci kowa na da uzurin ya zama mara gaskiya kowa na da uzuri saboda kowa haka yake yi wannan ba uzuri bane ba a sadda kowa ya lalace kai sannan ya fi dacewa ka dage ba za ka lalace ba a sadda kowa ya zaɓe ba daidai ba wannan ce gaba mafi kyau da ya kamata ka ce ka dage ka ce kai za ka yi daidai ba za ka ba daidai ba kuma in kai daidan in mutum dubu ce ba daidai wurin ba kowa tsoron sai ka da kai kai kaɗai ke daidai kowa tsoron ka yake yi saboda mai saboda ya san kai ba irin shi ba kuma yana tsoron abin da yake gobe tana iya tashi saboda ya san akwai mai gaskiya wurin guda ɗaya in banna za a yi tafi ku bari sai ya tashi ai karfe biyu ke tashi in ya tafi sai mu riwa mu saboda bannan ma ba za a iya hiddo a tattauna ta gaban ka sai in ka tashi ka ba wurin Allah bai gwada kana iya ba kenan in ka tashi sai da gaske kake yi da gaske kake yi Allah sai kawo gyara Annabi Yusuf a gidan yari a gidan yari yake wa'azi duk da yadda gidan yari yake almost duk wanda ka gani gidan yari criminal amma shi kadai ya fa ya tashi a gidan yari ma wa'azi yake yi a nan bai ga cewa tunda duk wanda ke gidan mai laifi bane ba bari ya kada kowa ya abin da ya ga dama a'a bari tun nan ma ya ga me yake iyawa ya fara dasa don ba na kawo yara cikin zukatan mutanen da ke mabannata ne a gidan yari ya sahibai sijin a arbabu mutafarriquna khairun am illahu al-wahid al-qahhar kafin nan ya amata abuduna min dunihi illa asma'an سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون شيء لا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الخير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان كاغا daga nan ya fara gyara waɗanda ke gidan yarin daga wannan nasihar da ya masu mutanen biyu da ana neman mutumin kirki gari suka ce a je gidan yari sadda ya zo ya yi sarki ya mafalki aka kira bokaye suka ce abu gasu ahlam tarkatan mafalki ne ba mu iya fassarawa Allah ya ce wa qalal ladina zalimu ma wadda kara ba'da ummati ana unabbiukum bi ta'wili fa arsiluna fa arsiluni wanda ya tsira cikin mutanen biyu bayan ya dawo da da sai da ya tunani shi ma yana ta tunani na za a samu mutumin kirki bayan ya yi tunani sai ya ce ni na san inda za a je a samu ansa da fassara mafarkin da sarki ko aika ni bai san waye annabi yusuf annabi amma da yazo cewa yusufu ayyuha siddiqu yace ya kai yusufu mai gaskiya kaga ashe kenan nagartan nagartacce sai ta bullaka kai inda bai tsammani lalatacce suka yawa wa kifina amma na kirki guda sai kaga daga nan ana ce maka gari unguwa kaza akwai wani mutumin kirki saboda haka nagarta ce dan haka dole ne in kowa lalace ka sa barin ka sai za ka ga dole ne abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda shi yana da fahimtar wannan aya mutanen da take magana kansu ba su zo ba a lokacin su ba su zo ba yace sai daga baya za su aya tana magana ne akan wasu al'umma wanda wasu sun wasu ba su zo ba dama alqur'ani yakan sauka da wahayi ya bada labarin abin da ya riga ya wuce wani lokaci alqur'ani ya bada labarin abin da zai zo kusa wani lokaci alqur'ani ya bada labarin abin da ya zo sannan wani lokaci alkur'ani ba da labarin abin da sai bayan banza Allah ya bar duniya lokacin sahabbai zai zo ya ce wani ma sai cikin abin da a manza Allah ya ba da labari na alamomin tashin kiyama nan ne za a ga wasu abubuwan da alkur'ani ya magana sun zo sun yi sun faru wani mutum ya zo ya tambaye shi a wata ruwayar ya zo ya tadda mutane biyu je suna suna yana zaune Allah dan Mas'ud sai ga wasu suna hayaniya suna faɗa sai sai ya kamata mutanen nan in tashi in masu magana in yi umarni da kyakkyawa in yi hali da mummuna ila mutanen nan za su gyaru ko da ke wannan ta tabbata da Allah dan Umar ne sai sai bari tashi in hana su sai wani sai mashi ah me yasa saka tashi ka hana su ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idza tadayt kowa ya takan shi duk wanda ya bata ba ruwanku bai cutar da ku idan ku kun shirye to ka kyale su mana sai ce inna halai satli wala li ashabi ya ce wannan ayar ba kai na aka saukar ita ba su habba almajirina take magana ba ba mu take magana ba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fali balligi shahidul ghaib ya ce wanda yake nan ya isar ma wanda baya na ya ce mu mu ne a shahid ku da kuka zo daga baya ku ne al ku ne manzan Allah yake umarni mu isar ma ya ce wannan ayar wasu mutane ne za su zo bayan mu nan gaba ya ce in an gaya musu gaskiya ba sa karba in an ce masu ga abin da Allah ya ce ba za su karɓa ba ga abin da yake daidai ba za su karɓa su yi aiki da wannan ba ya ce to wannan ayar waɗannan mutanen ne da za su zo nan gaba su ne take magana ba ku ba tukun ku ba abokan ku ba ayar ba kanku take magana dan haka ayar la yadurrukum man dalla idza tadaytum za a zo lokacin sanda mai wa'azi zai nike cikin mutane ya wa'azi mutane kowa yana ji an san daidai ne kuma kowa ya kafa rigar ce tashi ba zai aiki da mun ba ila azzukun da haka shi sai ce wannan ayar ba nan da lokacin ban take gana lokaci ne da zai zo nan mutum yana banna a ce mashi abin da kake banna ce ba daidai ba yana ji yana gani ko ba zai bari yana ji yana gani ba zai gyara ana gaya mashi gaskiya ba zai karɓa ba in ma an gaya mai gaskiya ne ba ya faɗa ya ce to wannan lokaci ne nan gaba zai zo ba du'a take yin take yin take ba abin da take magana ba akan wannan ne abin da take magana shi kuma Abdullahi dan Mas'ud abin da ya faru wurin shi bayan yayi wannan bayanin cewa fasar wannan ayar bata zo ba sai yake magana akan ayoyin Alqur'ani sai wata har sai lokacin da kiyama za ta tashi sannan za ta zo yace to amma barku inda za ku gane kun zo lokacin da wannan ayar take aiki yace matsawar aka kai lokacin da zukatanku matsawar zukatanku na dunkule kuna jin junanku a zukatanku son zuciya ku yi karkata wuri guda dukkan ku kun yarda ku bi Allah ku ajiye son zuciya ku kuma ba ku tarwatse jama'a jama'a ba har yanzu kan kuna dunkule sashen ku ba su faɗa da tashi to har yanzu lokacin bai ba ya ce amma fa idan zukata suka saba son zuciya ya sha bambam kuka zo kuka shiga cikin faɗa da juna ya ce sannan ya zama ƙwauro cikin mutane shi ake bi mutum yana biye wa ruwan da zuci shi take riya mashi ya ce to wannan lokacin ya zo to kaga da Allah dan musu da ya ƙara bayani yin zamu fahimci cewa magana da haɗin kai babu san zuciya kowa da nashi faɗa muke da junanmu dan arewa na faɗa dan arewa ya gama ɗan kudu ya zo ya gama da su su duka haka muke ba mu san junan ba mu kuma junan mu kan mu yaro kullum tugu muke kulla mu junan mu haka rayuwar mutu ke tafiya kowa da inda ya nufa cikin ko sallah muka kabara kowa da inda ya nufa a masallaci ma muke haɗuwa mai san ma kabara sallah kowa da inda ya nufa kana sallah wani na giyan ka bai san haka rayuwar mutu to kaga wannan ayar akan wannan akan mutu ke magana an zo lokacin da abdullahi dan masud Allah ya kara masa dace magana to a irin wannan lokacin kai mu gyara wanda ka gani yana banna gyara ita gyara amma dan sun lalace bai cutar da kai in dai kai ka tabbata kan shirya ba ruwanka a to lahira kowa an tashi za a bashi in ka yi ka iya gyara shi gyarawa ka bashi ya je lahira abinda zai ya rubuta za a zai aikata za a rubuta sanda za a zo ka shirya tashi ta zai yanki shi kowa karantawa zai da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba ya kira kitaba ka za a gaba yadda za a karanta naka haka zai karanta mashi in ya ji gyarawa zai karanta abin da ya ajiye ne ciki ba a kara mashi komai wala ya zalimu rabbuka ahada duk da yake ciki duk abin da aikata da haka in kai kai kowa gyaru ita kokari kowa gyaru amma kai fokasin akan gyara kanka kai ka zama na kirki alaka kada Allah kai kyau saboda kowa ke kokarin yake kokarin jan hushin Allah kai kokari ku gyara da Allah kullum kana kyautata alaka kada Allah to ai ta tafiya haka kana ta gyara wanda wanda ya ga dama ya gyara wanda bai ga dama ba ya zanna haka kana ta kokarin sauke nauyin gyaran da Allah ya dora kanka har lokacin kai tsari ka kai ka bar duniya shikenan ka turi ba wanda ya bata shi ma za ta kare zai je ta da Allah matsalar kawai abin da ya bata ba za a bashi dama ya dawo ya gyara duk abin da ka bata nan duniya in ka ji lahira ba ka ba za a baka ko sakan ba za a kara baka da nan duniya ma ba za a ba jikin sakan ka gyara ko sakan ba za a yi majinkiri ta gyara bale bayan ka je duni lahira duk masu lau annan da na karrata ba wanda zai duk wanda ya tafi nadama ce wacce ba ta da amfani ta da haka wallahi kowa ya ta kai ne kowa ya ta kai ne alaikum anfusakum kowa ya ta kanshi mun zo lokacin da duniya ta rikice ru'i yayi yawa bata ta yi yawa da halaka kowa ya fasu kai ne ya tashi gyara kai ne ya je ya san shari'a ya kuma yi kokari ya aiki da shari'ar in ya koya ya kwasu kai ne ya yi ƙoƙari wajen gyara wasu gwalgwada abin da yake iyawa amma dole ka sa mana ka zama na kirki ko kai kaɗai yanzu duniyar nan dole ka zama mutumin kirki Allah ya ce ila Allah marji'ukum jami'a dukkan ku wurin Allah za a mai da ku baki ɗaya da wanda ya gyaru da wanda bai gyaru ba da wanda ya bi hanyar Allah da wanda bai bi ba duk in an tashi baki ɗaya za a dunkule a koma wajen Allah tare za a koma ba wani wanda zai laƙa ya ɓoye bai je ba wallahi ba wanda ya ita kowa sai ya koma kowa sai ya koma kullum man alaiha salim wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa sai ya tattara ya koma sai an tashi nan da kake gani duniyar nan yadda an taba san da Allah ya taba kowa bisa sai an wayi gari kowa Allah ya share kowa bisa babu kowa ya koma wajen Allah da wanda ya yadda za a koma da wanda bai yadda ba za a koma da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba duk za a je da wanda ya aje abin kirki da wanda bai aje ba duk za a je kowa zai tattari ya tafi a mutu a shiga kabari sannan a tattara baki daya a kuma kowa a hito da kowa gaban Allah yawmuhum barizuna ala Allah la la yawmuhum barizuna la yafa ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kowa za a fito da shi kowa gaban Allah ba abin da ke boyuwa ga Allah da wanda ya zama na kirki da wanda ne sannan Allah sai ya maka shi kirari ya sai yawa ga mulki Allah ya ce mulki na Allah ne shi daya wanda shi ke da rinjaye a kansa sannan in an koma fa yunabbi ukum bima kuntum ta'maluna sannan sai Allah ya baku labarin duk abin da kuke aikata duk abin da kowa yayi wallahi Allah zai ba zai ba kowa labari wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابها كفى لنفسك اليوم عليك هو أردت يعمل نساب السنة الدنيا أنا أقول قبل لعيك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك هو رزق يا جريم babban aiki da kalami na kirki babban aiki da kalami na banza da duk mutum yayi zai tada shi cikin wannan littafin kuma Allah ya ce Allah baya zalunta kowa shi yasa duk wanda aka ba littafin Allah sai ya tambaye an zalunce ka ciki kaga abin da ba naka bane wanda aka ce kai kowa wanda yayi ibn Allah nan lahira ma gardama bai wa Allah yace an zalunce shi bai kaza ba to sai a kunna bai ce garan da kai sai ga gasar da yayi kaza yayi kaza duk duniya kowa ya gashi duk kai sannan kuma abin da ya saura to in baki zai yi ƙarya wurin tabbatarwa to sai a ce ba kar ka tsara magana da bakin al-yawma nahtimu ala aqwayi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubu ya Allah ya toshe bakunan bakin ba zai ƙara magana hannuwansu da kafafuwan su za su magana hadda fatan su wa qalu lil juludihim lima shahidtum alayhi qalu an tabara Allahu alladhi antaba kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un fatar jikin mutum za su yi magana fatar jikin mutum har su sai mu fatan wai me za ku dinga ba da shaida kuma su sai Allah da ya sa komai ne magana shi ya sa mun mai magana ya dace dole ne magana haka kowa za a bashi labarin abin da ya aikata daga ba da labarin abin da mutum ya aikata kuma daga nan mutum zai shi sakamakon abin da in yayi abin kirki ya samu sakamakon mai kyau in yayi abin da ba da kirki ba zai ga dai abin da ya aikata fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوفية اثنان حين الوقية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah madaukin sarki sai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnan dawa adlin minkum shahadatu bainakum ma'anna li yashhad bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnan mutane biyu su yi shaida tsakaninku idan mutuwa ta halarto ɗayanku lokacin da zai yi wasiya mutanen biyu zawa adilin minkum ma'abuta adalci daga cikinku au akhara min gairikum ko kuma wasu biyun daga waninku in babu daga cikinku in antum darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya cikin ƙasa fa asabatkum musibatul maut musibar mutuwa ta same ku tahdisunahuma min ba'di salati za ku tsare su ku tsayar da su bayan sallah fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtattum idan kuna kokonto su rantsi da Allah la na shari bihi samanan cewa ba za mu sayar da rantsuwar mu da kuɗi yan kaɗan ba walau kana za kurba ko da wanda zai amfana da rantsuwar in mun yi ma'abucin kusanci ne wala naktumu shahadatan ma mu ba za mu koye shaidar Allah ba inna idan la min al-asimin mu in muka yi haka muna cikin masu zunubi fa in usira ala annahu mastahaqqa isman idan aka gane cewa sun cancanci zunubi sun yi laifi sun yi ha'inci cikin rantsuwa da amanar da aka ba su fa akhara li yaquma li maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim al-awlayan to sai a samu wasu biyu da za su tsaya matsayin su suma daga cikin waɗanda suka suke magadan shi mamacin fa yuqtimani billahi sai su rantsuwa da Allah la shahadatuna ahqqu min shahadatihi ma rantsuwar mu ko shaidan mu ta fi cancanta ta fi zama gaskiya fiye da rantsuwarsu wa ma'ata daina ba mu ketare iyaka a cikin rantsuwarmu ba inna idan lamina zalimi mu idan muka ketare iyaka to mun zama cikin azzalimai zalika adna an ya'ti bi shahadati ala wajhiha wannan shi zai fi kusanta su akan su zo da shaida su a fuskar ta yadda take ba tare da sun canza ta ba aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim kuma wannan zai fi kusanta su tsoron a zuyar da rantsuwa da suka yi bayan rantsuwar waɗannan wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku ji abinda Allah yake gaya muku ku biyayya wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai wannan ayar tana magana akan abin da ya shafi wasiya halin tafiya wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayoyin an shafe aiki baya ba a aiki da su ayoyi ne dukkan su kulluha ayatul mansukha suka ce duka ayoyi ne wanda an shafi hukuncin wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ayoyi ne muhkamai har yanzu suna nan ana aiki da su wanda wannan shi ne ra'ayin da ibn jarir qabari rahimahullah ya rinjaya cewa wannan ayar ayoyin suna nan ana aiki da su dalilin da yasa waɗanda suka ce aka shafe su suka ce an shafe su suka ce domin a ka'ida ta shari'a idan aka zo gaban alkali ga almudda'i ga almudda'a alaihi ga mai ƙara ga wanda ake ƙara ba a neman mai ƙara ya yi rantsuwa sai dai wanda ake ƙara ya rantsuwa ya kutar da kai ne idan mai ƙara ba ya da shida amma a nan in muka shiga bayanin ayar za mu ji yadda masu rantsuwa suka aka masu ƙara aka sa su su yi rantsuwa ibnu jarir tsabari ya ce a'a ai idan mun lura masu rantsuwar ma su ne ma ake ƙara yanzu da su ne masu ƙara amma matsalar juyawa ta sai suka koma su ne ake ƙara yanzu da ka san yi rantsuwa mahallin da ne idan wannan shi ne ma'aunin to aya ce mu kama ayu ne kamar wanda ana aiki da su baki ɗaya Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum shaida tsakaninku wannan shahadatu bainakum labari ne amma ma'anarsa umarni ma'ana ya ayyuhal ladina amanu li yashhad bainakum idza hadara ahadukum ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnan dawa adli mutane guda biyu cikinku masu adalci su bayar da shaida tsakaninku idan mutuwa ta halarto ɗayanku lokacin da zai yi wasiya idan mutum ya zo zai yi wasiya ajali ya sako wa mutum zai yi wasiya to a samu mutane biyu adalai su zama shaida akan wasiyar da wannan wanda ajali ya sako mawa zai yi don su tabbatar da wasiyar da ya yi bayan ya mutu yadda ba za a samu gardama ko rikici ba in ana a halin tafiya amma ana tafiya musu hanya matafiya ayari na tafiya sai adali ya sako wa mutum to sai a samu mutane biyu minkum wasu malaman tafsiri suka ce daga cikin ku al'ummar musulmi ana nufin cikin ku musulmi idan babu mutum biyu cikin musulmi au akhara min gairikum ko mutum biyu waɗanda ba daga cikin ku ba wasu ka ce min gairi kun ma'ana cikin waɗanda ba dangin ku ba ba ƴan kabilar ku ba haka wasu malaman tafsiri suka ce wasu malaman tafsiri suka ce min gairi kun cikin waɗanda ba musulmi ba mafi rinjayen magana min gairi kun ana maganar waɗanda ba musulmi tunda in an fassara min kun da musulmi to min gairi kun ya zama ba musulmi ake nufi ba idan akwai mutum biyu cikin musulmi su shaida idan babu mutum biyu cikin musulmi a samo mutum biyu daga waɗanda ba musulmi ba da sai tare da ku lokacin da mutuwar ta sako mu wannan mamacin in antum in antum darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya da sa abdaru fil ardi shine asiru fil ardi ana kiran tafiya cikin kasa da abdar saboda mutane yabu yabun al ardi bi addami suna tafiya suna taka kasa in kuka yi tafiya fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta zo ta same ku abinda aya take gwadawa dan namu ga kamar aya tana da sarkakiya abinda take gwadawa idan kuna halin tafiya sai mutuwa ta sako madayan kuna tafi akwai musulmi cikin to a samu mutane biyu adalai daga cikin ku su an shi wasiya da amana ta wannan wanda mutuwar ta sakumawa a lokacin su isar da ita ga iyalan mamacin bayan ya mutu kamar yadda ya bayar da ita idan babu mutum biyu musulmi sai kila tafiya yake tare da waɗanda ba musulmi ba to a samu mutum biyu waɗanda ba musulmi ba su an shaida ta wannan wasiyar da mamacin zai yi su je su isar da ita ga iyalan shi to a nan wurin sai malaman tafsiri suke tattaunawa shaidar da ake magana a nan shin za su zo a matsayin shaidun wasiya ne ko ko za su zo a matsayin waɗanda mamacin ya yi wasiya idan su shaida kawai za su zo su bada cewa ya ce kaza kenan ba su zai wasiya akwai waɗanda ya wasiya daban su kuma shaida ke tasu ko ko a'a su su zai ma wasiya ya damƙa masu dukiyar da yake tattare da ita nan su ɗauko ta su baido gida wajen iyalan shi kamar yadda ya bada ita sannan in ya yi wasiyar abawa na kaza abawa na kaza su zo da wannan wasiyar su sanar da magadan wannan mamacin bayan sun damƙa abin da ya mutu ya bari hannunsu ga iyalan shi sai su yi bayani mafi rinjayen magana da malamai suka rinjayar shaida da ake magana nan wurin ba shaida irin ta gaban alkali da mutum zai zo ya bada ba ne don ya cancantar da haƙƙin wani a bawan haƙƙin shi a nan shaida abin da ake magana shaida ta ɗaukar amana ta yadda zai zo in ta kama ya yi rantsuwa suka ce domin ƙa'ida gaban alkali idan mutum shaida ya ɗauka irin ta ba mai haƙƙi haƙƙin shi ai ba a cewa ya rantse gaban alkali in ya ba da shaida shaida yana ba da shaida ba ba mun shi da rantsuwa nan kau kaga ana magana su yi rantsuwa suka ce don haka a shahada na abin da ake nufi da ita rantsuwa sannan shaida da za su ɗauka ta wasiyyar da ya masu da amana dukiya shi da zai ba su rusa hanya su ɗauko gida su iso da ita wajen iyalan shi su damka masu ga abin da ya bari na dukiya ya mutu an rufe shi rusa hanya ga abin da kuma ga abin da ya sai a cikin dukiyarsa ina fata an fahimta in an samu musulmi biyu da za su shaidar musulmi biyu za su ɗauki wannan shaidar adalai idan babu musulmi biyu adalai sai kafirai tare da shi wannan kafiran guda biyu su ɗauki wannan shaidar su kawo to idan suka zo suka kawo suka ce ga dukiyar da yake tare da ita bisa hanya da ya wuce ya bari ga ta mun kawo ga abin da ya sai a yi ila a cikin abin da ya faɗi ma sai ya ce idan kun kai na a cire kaza cikin dukiyata a baku su yi wasiya gare su ko a cire kaza cikin dukiyata a bawa ne bayan sun kawo iyalan mamacin za su samu kansu ɗaya daga cikin halin guda ko su gaskata abin da wannan mutane suka kawo ko su ƙaryata ko su yadda abin da suka kawo na dukiyar mamacinsu ɗari bisa ɗari haka yake ba su rage komi ba kaga babu tuhuma kan ha'inci kenan ko su tuhumci cewa a a wannan abin kai rigar da kake sanyi ai rigar shi ce aka gasa ta misali sai ai mun yi ciniki ne bisa hanya sai da mai haka yanzu dai tuhuma ta shi suna zargin kila waɗanda aka bawa amanar sun rage wani abu cikin amanar da aka ba su ko kuma wasiyar da suka ce yayi a ba wa na kaza yanzu suna zargin wannan wasiya ba da gaske bane bai yi ta ba ba su yadda ba inda sun yadda ai kaga ba wani iskali cikin al'amarin sun kawo dukiya sun bada sun yi bayanin wasiyar da sun ansa sun zartar shike to amma in ba haka ba Allah ya ce ta bi sunan min ba'd salati sai ku rike su bayan sallah fa yusimani billahi zalanti da Allah inda tabtun in kuna kokanto kansu idan akwai tuhuma kuna zargin su cewa sun rage wani abu ko akwai abin da ba su bada ba to sai ku rike su min ba'da salati bayan sallah to wata sallah nan malamai suka ce kaga sallah ta zo da al wacce al in ta zo ko dai ta zama jinsiya ko ta zama ta'ayyiya ko dai ta zama dan ta'arrafa ta gwada wannan sallar sananne sallah ce ko kuma dan ta listigirakin jins ta game duk nau'in jinsi da ake magana a nan kuma wannan an da ta shiga masallar ta'arifiya ce tana gwada sallah ce sananna shi yasa ma Allah ya ce tahbisunahuma min ba'di salati ku rike su bayan sallah kaga sallah salati to wata sallah wasu malaman tafsiri suka ce nan kowace sallah ake nufi kowace sallah ake nufi wasu malaman suka ce a min ba'di salati min ba'di salati al-asr bayan sallar la'asar ake nufi ku rike su sai an yi sallar la'asar an gama sai su rantsi da Allah kaga idan musulmai ne kenan ibn jarir al-tabari yace wannan shine ra'ayin da yafi rinjaye cewa ana nufin sallar la'asar dalili saboda duk wata rantsuwa mai ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sa a yi ta sai ce a bari sai an yi sallar la'asar dan girmama al'amarin rantsuwa waɗanda za su yi la'ani manzon Allah ta yi ajira sai da a gama sallar la'asar sallar manzon Allah ta yi la'ani dan haka kuma shi sanya ma manzon Allah ya sanya girman yin rantsuwa bisa ƙarya bayan sallar la'asar ba daidai da girman rantsuwa bayan sauran lokuta ba kamar da tabbata hadisin musulmi dan haka sai a rike su ana gama sallar la'asar sai a ce ku rantsi da Allah abinda kuka faɗi haka ne to wasu malaman suka ce idan akhara ne min gairikum ne ba musulmai bane wanda suka bada shaidar to su wata sallah ake yi na wasu suka ce sallar da ake nufi bayan wata sallah cikin sallolinsu to ai su suna da salloli kana kana sallar su ba iri ɗaya ba ce suna da kala kala Allah ma ya faɗi sallar su hayaniya ce wa ma kana salatuhum inda albayti la muka'an wa tasbiya to wata sallar ake nufi shi yasa dai mafi rinjayen magana malamai suka ce ana magana sallar mu ce mu musulmi bayan sallar asar ko da wanda ba musulmi bane zai yi rantsuwa to zai rantse bayan sallar asar in ya tashi zai rantse fa yuqtimani billahi sai su rantse da Allah cewa abinda suka faɗin nan game da wasiyar da suka ce mamacin ya bada da dukiyar da suka ɗauko suka kawo haka take wannan ba su rage wani abu cikin dukiyar ba ba su san wani abu cikin wasiya kai ba har ma su faɗi la nashtari bihi samanan ba za mu sayar da rantsuwar mu da Allah mu musanya ta da kuɗi ba a ba mu ɗan kuɗi kaɗan ko dan mu samu ɗan kuɗi kaɗan mu yi rantsuwa walau kana za qurba ko da in mun yi rantsuwa wanda zai amfana ɗan uwan mu ne mu kusanci ba za mu rantsi da Allah dan wani abin duniya da za a samu sai su rantsi da Allah haka in suka rantsi da Allah sun kubutar da kansu yanzu akan wannan rantsuwar suka sannan su faɗi wa lalatu mu shahadar Allah mun ba za mu koyi shaidar da muka ɗauka don Allah ba shaidar Allah da ke kanmu mun ɗauko amana ba za mu koyi mu yi rantsuwa ko mu ba akan abin da ba gaskiya ba inna idan la min al-asimina mu idan muka yi haka muka zo muka rantsi cewa abin da muka bada haka yake abin da muka kawo haka ya ba amma ba haka bane ba ko kuma muka ce wasiyar da ya ga yadda take alhali mun san ba haka yake ba to lalle tabbas mun kasance masu sako sannan dan abinda muka yi mun yi zunubi akan abinda muka yi to idan aka kuma zo sai aka gane ƙarya suke kuma shine fa in usira ala annahu mastahaqqa isman to in sai aka zo aka biyo dai sai aka tabbatar da ƙarya dai sun yi ƙarya kaga kuma bayan kuma ga san sun je sun yi rantsuwa to fa akhara min yaquma li maqamihima min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan wannan ayar mu tsaya na gobe sai mu tashi tunda sun yi an gane sun yi ƙarya ya za a yi mu fara fahimta ayar sannan sai mu kawo wasu munasabobi da malamai ke kawo na saukar ayar dan mun bincaka to mu kawo munasabobin zai sauki mu fahimta sauran abin da ayar ta magana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh